بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سافرنا هدي أكو قوة سفر هجر النبي محمد صلى الله عليه وسلم ألف دريه الأولى أربعين دبير وتتيدي ديدا Ishirin ga watan takwas alif dubu biyu da da ashirin uku miladiya a wannan masallaci mai albarka masallacin darul qur'an da ke nan ganyen oda saminaka inda muke ci gaba da gabatar da karatu a cikin littafin kitabu ishratin nisa wallafar al-imam al-hafiz abu abdurrahman ahmad ibn shu'aib an-nasa'i rahimahullahu ta'ala wannan shi darasin mu na goma sha sha takwas ko? sha bakwai na wannan shi ne darasinmu na goma sha bakwai a cikin jerin giyar karatun wannan littafi idan jama'ar musulmi ba su manta ba a darasinmu da ya gabata mun tsaya ne akan babin da malin ya kulla mana don yi mana bayani game da hukuncin yi wa mata ƙuri'a yayin da mutum zai yi tafiya zai yi ƙuri'a tsakanin matansa wacce ƙuri'a ta fada a kanta da ita za a yi wannan tafiya a madadin kawai a ce umarni za a bada wance da ke yi tafiya ko da ke nike son yi tafiya ke ba da ke nike son yi tafiya ba ko kuma idan ya zama akwai wani irin daidaito da tsari da su matan suka yadda a kai kai ma ka ji cewa ya amintar da kai wannan babu laifi idan an yi haka Allah madaukakin sarki ya samu dace abu na biyu shine mun fara karanta wannan dogon hadisin wanda hadisi ne ingantacce wanda malaman hadisi da yawa sun ainihin wato fitar da wannan hadisin irin su al-Imam al-Bukhari Imam Muslim Imam at-Tirmidhi duk sun fitar da wannan hadisi sun ainihin wato yi bayanai iri daban-daban daga cikin abubuwan da ya faru a ainihin wato kissan hadisatul ifki ma'ana labarin abin da ya faru na kirkiran ƙarya da aka jingina zuwa ga matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Aisha ‘yar abubakarin Allah ya ƙara mata yadda wannan labari mun fara yin shi a wancan satin a takaice abin da ya faru an tafi wannan yaƙi tare da na Aisha Allah ya ƙara mata yadda bayan ana kan hanyar dawowa an zo an yada zango a wani wuri sai ta je can macewayi inda za ta ainihin wato biya bukata irin ta ɗan adam bayan ta dawo sai ta lura cewa sarƙarta da ke wuyanta ya faɗi ta ce to yanzu a lokacin ta ji ana maganin cewa to jama'a a shirya za a kama hanya domin galibi su larabawa wancan lokaci sun fi yin tafiya cikin dare saboda lokacin rana akwai zafin rana akwai zafin sahara akwai kuma iska so yawanci su da daddare ke tafiya an gani suna ce ma tafiyar dare ad-dulja sayrul dulja ma'ana tafiyan cikin tsakiyar dare ina fata an gane wannan shi yasa ma suke da wani karin magana ke cewa wa bis sabah yahmadul qawm sura da safe waɗanda suka yi tafiyan dare suke jin daɗin tafiyar daren da suka yi na cin dogon zango ba tare da wata wahala ba sabanin wannan zamanin namu wanda abubuwa sun rikice sun lalace Allah ta'ala ya kawo mana dauki to da ta tafi ta je nemo wannan sarƙar nata da ta je ta daɗe ba ta ga wannan sarƙar ba don haka dawowar da za ta yi shi ta zo samu ai sun riga ma sun tashi ma sun yi nisa an gani kuma tafiyar dare ce ba kuma fitila ballantana ce za a amfani da wata tocila ko a gano wani fitilan mota daga nesa ko ta hausa wata bishiya sahara ne ta hango daga in ta ce ta bi su to za ta iya bata a cikin sahara ba ta masu ina za ta ba amma idan ta tsaya a wannan wurin in an je inda za a sauka aka gaba a ganta ba za a ce to a dawo inda aka tsaya ƙarshe a duba ta wannan wuri to a wannan lokacin kuma ana ɗaukan mata ne akan haudaji shine garbuka da ake cewa shine wannan ɗan gidan da ake yi a saman raƙumi ana sanya mata a ciki saboda su mata kaga ba tsayawa za su yi a ƙasa suna jan raƙumi ba ana tafiya da shi zalo zalo a'a su suna zama ne a ciki ana tuka su don su dama mata yan ado ne dama su mata yan a ainihin wato rarrashe su ne a karrama su to amma a lokacin take cewa ni ban da kiba ina karamar yarinya a lokacin bata bi shekara sha uku sha hudu ba su a lokacin ya zama cewa an zo an ɗauki wannan haudajin waɗanda ke ɗaukan saboda su suna da ƙarfi na biyu kuma ba ta da nauyi a lokacin ba ta riga ta yi girman da za ta yi nauyi a ji alamun cewa ko ba mutum a kai ba saboda haka ba su an kare ba kawai abin da aka yi sai aka ɗauke ta cak wannan haudajin aka ɗaura akan raƙoyi a san ba ta ciki ba aka kama hanya an tafi an barta a wannan wurin ita kuma da ta zo ta ga haka sai kawai sai ta zauna tana jira sai bacci ya kwashe ta sai bacci ya ɗauke ta ina fata an gane wannan a lokacin da wannan baccin ya ɗauke ta tana kwance to akwai wani sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sunan shi Safwan ibn al-Mu'attil as-Sulami shi sahabi ne wanda kullum ina aka zo aka yada zango a wuri aka tashi za a kama hanya shi baya zuwa wurin da wuri sai ya tsaya a can baya zai zo daidai lokacin da ya yi tunanin cewa an riga an tashi an kama hanya to duk wanda ya wata mantuwa a wannan wurin ko ya manta da wani abu shi kuma zai kwaso waɗannan kayayyakin ya daura akan raƙuminsa sai ya taho da shi in ya zo ya ci giya wannan kayan nawaye wannan kayan nawaye sai ya bashi kayansa ina fata mun gane wannan yana tahowa wannan wuri sai ya ga a ai alamun ga mutum a kwance saboda haka yana zuwa kusa da ita kawai sai ya ce yana zuwa kawai da ta ji alamun mutum sai ta farka farka wanda za ta yi yana ganinta sai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un in banda wannan maganar babu abin da ya faɗa ita ma wannan maganar kawai kunninta ya ji farka wanda za ta yi dama ya santa a wancan lokacin kafin a sanya hijabi ma'ana a hana mata shiga gidajen mutane ba su dinga ganin mata ainihin wato ba tare da a tsakanin wani shamaki ba me ya faru sai ta ɗauki abin nan ɗinta kamar hijabinta sai ta ɗaure sai ta rufe fuskanta da shi kamar yadda ake sa niqab sai ta rufe fuskanta da shi ya zama idanta ne kawai ake gani shi kuma me zai yi sai ya jawo raƙuminsa sai ya kwantar da raƙumin dan ta yi mai kenan dan ta hau yana kwantar da raƙumin sai ya koma gefe tana zuwa sai ta hau raƙumin shi kuma yana zuwa sai tashi raƙumin sai ya ja raƙumi kawai sai ya kama hanya suna tafiya ba su iso ba sai daidai lokacin garjin rana kamar ka ce lokacin irin karfe sha biyu sha biyun rana zuwa lokacin azahar gab da lokacin azahar lokacin zafin rana shi daidai wannan lokacin ne muka iso ainihin wato inda muka sami su waɗannan mutane ainihin wato a tawagar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to a cikin waɗanda suke a wannan wuri akwai Abdullahi ibn Ubay ibn Salul yana ganin tsayawan sai dinga sa ido ya ga wace ce ya ga Aisha ce yace a ka gani ba kun ga mutumin can ko ce ya mutumin ce ya ce ai ya riga ya abin da ya yi shi ya faru wannan labari na jingina wa matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zina shi abdullahi ibn ubay ibn salul an gani to bayan an dawo labari bai tsaya iyaka nan ba sai ya ci gaba da yaɗa wannan labarin da shi da sauran mutane a cikin garin madina ta ku ba ku ji abin da ya faru ba ne kai dai bari wannan abu dai bai yi daɗi ba ce menene ce in kan faɗa ne kuma ku ce ai ai na yi mata ƙazafi ko wani ah kai ku faɗa mana ba mu labari mana dinga cewa ai kunji kunji kunji kunji an ce kace aka dinga yaɗa wannan isha'a labaran ƙarya alhaji shine isha'a ka dinga yaɗa wannan labari na ƙarya na cewa matar annabi sallallahu alaihi wa sallama ainihin wato ta yi zina daga cikin waɗannan akwai Hassanu ɗan Thabit mawaƙin manzon Allah shi ma ya yarda da wannan abin da aka faɗa saboda abu ne wanda in aka yi ta maimaita shi na labari ko ƙarya ne sai da ne fara kama hankalinka haka ne ko baka bane yawwa to shikenan amma na Aisha take cewa ita ba ta so ta ji ana faɗin bakar magana ga Hassan ɗan Thabit saboda ta ji yana cewa fa inna abi wa walidati wa irdi li irdi muhammadin minni miqaw ke cewa da fansan uwa da fansan babana fa inna abi wa walidahu da babana da babansa shi ma da ainihin wato mutunci na to kariya ne ga mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da iyalan gidansa gaba daya an gane wannan ko li'azi muhammadin minkum yaqaw shikenan bayan wannan nana Aisha take cewa da muka iso garin Madina sai kuma ta kama zazzabi ta kama rashin lafiya to ashe a lokacin mutane suna ta kutsawa cikin wannan zancen suna ta yayata wannan abin da ya faru na wannan ƙarya da Abdullahi dan Ubay dan Salul yake yadawa a cikin mutane tace amma a lokacin ni ban ma san cewa ana yada wannan zancen ba zancen bai zo kunni na ba ni ana jin tsoron a gaya min ashe yana iya faruwa a unguwa ko a gari ai ta yada wata magana banza game da kai amma kai da ake faɗin maganan akan ka baka taɓa jin labarin ba wallahi wani labarin ma zai yi shekara guda duk mutane suna kallon ka da abin amma kai baka ma san cewa wai wannan abin ana kallon ka da shi baka ma san shi ba kila na fatan gane wannan irin wannan isha'a ce na taba jin ta a wajen wani yace ai ana can ana ta yayatawa an ce ka je kawo malamin ka rashin kunya kun yi zage zage kun yi wa juna kace kace kunya ga juna riga mutunci ashe magana ta yadu sai ran wani ya sami yake ce min to malam a dai rika dan bi a hankali dai nace shi me yana dan gugar zana dai me faru ce to ai ni mun ji ana ta cewa kaza wannan magana ai ta dade ma ana ta yada ta nace wannan labarin yaushe ashe abin ya dade ana yayata to haka mutane suke wani makaryacin kawai zai je ya sha fatansa ya koshi ko ya dan ja kofin shayin sa a wurin a teburin mai shayi ya zo na ya fara hikaitowa su kuma mutane tunda dama ba sa bin tsarin addini da an faɗa sai su yadda saboda gazawa irin ta dan adam wasu kuma saboda rashin tarbiyya Allah ka tsare mana imaninmu to me ya faru tace ni kawai ban gane komai ba illa iyaka na san irin kulawar da manzon Allah yake bani idan ban da lafiya ya dinga ji da ni yazo ya zauna kusa da ni ya ce min ya jikin ya dan taba nan ya taba can ya ji ya jikin yake ya kaza da kaza me kike san ci sai naga ya dina min wannan kawai idan ya shigo daki sai ya ce min kaifatikum ya kuke ya jikin nace da sauki sai ce to shikenan Allah ya ƙara sauki sai ya fita abin shi bai ƙara cewa ba zai kuma ƙara dawowa ɗakin ba sai washe gari in ya zo ya ce min ya kuke ya jikin naki da sauki shikenan sai ya tafi abin shi ina fata an gane wannan to take cewa ni ban taɓa sanin ainihin wato sharrin da ake yaɗawa a cikin mutane ba to muna nan a shafi na 33 ne za mu tashi a layi na a layi na hu- na biyar kenan ko a layi na biyar inda take cewa thumma yaqulu abinda na sani dai kawai innama yadkhulu alayya rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dai yake shigo waje na ne thumma yaqulu sannan sai ya ce da ni kaifatikum yaya kike ya jikin thumma yansarifu sannan sai ya fita abinsa fadhalika yuribuni wannan abin yana samun shakka da tababa a cikin raina wala ash'uru bisharri hatta kharajtu hina naqihtu tace ban san da wannan sharrin ba sai da na fita daga gida yayin da ainihin wato na dan samu sauki naji cewa ina da bukatun kewayawa fa kharajat ma'i ummu misbahin qabla al-masani' sai ummu musbah ta fita tare da ni gabanin a yi mana makewayi a gida su a da mata su larabawa ba sa yin toilet a gida saboda ƙyanƙyani mun sani kuma dama in ka je ƙauye irin wannan za ka je ka ga eh, toilet ɗin an yi ɗan rami ka ga wancan wurin ya birma can ya birma duk ɗoyi ya riga ya- yana ɗan biya gida da sauran abubuwa irin wannan ga kyankyasai ga ƙwari ga abubuwa irin wannan to su larabawa wancan lokacin suna da kyama na irin wannan abin a ce an yi toilet a gida saboda haka tunda akwai yalwan gari yalwan wuri to su mata ba sa fita biyan bukata da biyan bukata misali irin a ce sun fita bayan gari ko wani abu makamancin wannan sai cikin dare lokacin duhu ya riga yayi to sai su fita can bayan gari fili inda za su je su biya bukatar su su gama su dawo gida ina fata mun gane wannan to da ma su yaraba ba wani abinci suke ci wanda zai zai ta sa su kashi ba ba irin mu bane eh, ka tashi da safi ka karya da koko da kosai da rana ka ci garin rogo da kuli yamma na yi ka ci to da miyar kuka wani ma ya ƙara da da da shayi da indomi ce shi abin da aka yi a gida wallahi bai ishe shi ba bari ya fito ya dan sha shayi kaga duk wannan duk wannan ko matsan da ka zo ka zuba a cikin ka dole shin ka ai zai zai dan rude kuma sai ka nemi ka biya bukata a lokacin da kila bayan gidan zai iya kama ka a lokacin da baka shirya ba ko kuwa wani ma in ya zauna a bakin hanya ana nan mai waina ta zo an siya an cinye wannan ya zo ya siya muku rogo da gyada ku ci a gama an jima mai war ta zo wucewa ke yarinya kawo war wallahi sha- sha'awar nake ji a siya a sa wani kuma ya ce kai ya ga an kawo fate ya ce kai wallahi ina jin shan fatan nan ni ma dai bari in bari ba na jin sha amma bari na- bari in dan taba bayan an gama kuma a je gida a ci shinkafa da wake kaga duk wannan ko matsal su larabawa wancan lokacin ba su da shi irin wannan ina fata mun gane wannan jama'a to me ya faru take cewa fa kharajat ma'i um ummu mustahin ummu mistahin qabla al-masani' ummu mistah ta fita- ta fita tare da ni gabanin ainihin wato a a yi toilet ko wajen kewayawa a gida wa kanat mutabarrizana ta kasance tana cikin waɗanda ke raka mu bayan gari don mu je mu biya bukata irin ta ɗan adam ta bayan gari wa kunna la nakhruju illa laylan ila laylin kama ji mun kasance ba ma fita daga dare sai zuwa dare wa dhalika qabla ah, haka ne ko وذلك قبل أن تتخذ ال- آه الكنف قريبا من بيوتنا wannan gabanin a ainihin wato sanya makewayi ne kusa kusa da gidajenmu inda muke rayuwa wa amruna amrul arabil ula al'amarinmu dai kaman irin al'amarin larabawan farko ba wani canji ko al'arabul uwal akan ce al'arabul uwal ko a ce al'arabul ula an gani أمر العرب الأولى هو العرب الأول الأمر هذا ما كمان لم رلا ربا وفركو وكنا نتأذى بالكنف أن نتخذها عند بيوتنا تشيتموك ومن كسنشي آه muna kyaman a ce wai mutum yayi macewayi a gidansa saboda waɗancan dalilan da na faɗa amma wannan zamanin ba ma kusa da gidan ba ana ganin ma yanzu an yi daki ba toilet ma kauyanci ne ko sai dai a ce rashin wadata in gidan haya kake dama ya kadiya malam amma gidan haya ma iya kuɗi iya shagali ne ko amma malam yanzu wani ba kauyen in yazo aka kai shi toilet to ma zai dinga zai zai iya ɗiba ruwan ciki ma ya sha ɗauka randa shi saboda an an wanke yayi kal malam an zuba ruwa yayi fes a gashi an fesa turare a ciki gashi duk an sa gilasai gashi duk an manna tiles a bango ko ina ya dauka malam yayi kyau abin shi wani ma in ya shiga sai ya ce to wannan ina kuma za a yi kashin ai ya kuri na faɗa ko yin ta sakwata ko a ina za a yi cutun to saboda zai ga kai yanzu wannan wurin abin nan kuma a ce a yi tuta a nan mun gane wannan Allah ta'ala ya sa mu dace eh kaga dai wannan zamanin haka ake yi musamman wanda suke da wadata mun gane wannan ko fanqalaqtu ana wa ummu musqahin qabla bayti qibla bayti hina faragna min sha'nina tace shikenan sai na tafi ni da ummu musqah ta wajen daki na yayin da muka gama da sha'anin mu gaba daya fa'asarat ummu misbahin fi mirqiha tace muna cikin tafiya sai ummu musbah kawai sai ta sai ta tuntube irin ta tuntube zanin ta ya harke ta za ta fadi fa qalat sai tace ta'isa misbahun tace kai can misbah shi kai tirle misbahu wannan yaro ina fata an gane sahabi ne kuma ya halarci mayakin badar amma ka san uwa da ɗa duk yadda kake ganin ka girma tana ma kallon karamin yaro dan ita ta tsuguna ta haife ka ko kuwa haka lamarin yake yi kuma kai baka girma a wurin iyayenka duk girman ka cewa yanzu kai sarki ne yanzu kai gwamna ne yanzu kai shugaban ƙasa ne sunan mahaifiyarka dai mahaifiyarka in ka zo tana ma kallon karamin yaro ne sai ka zo ka ga mama ta ce baka ga wani kunshin daddawa nan je ka da shi gida kana miloniya malam ta dinga dauka tana baka tana tana tausaya maka Allahu akbar uwa da dake ne mun gane wannan eh ta dinga ma ce fani tana aika maka da shi gida kullun da an ce gidanka ba a ci ba ko da ma kana shi din irin dili aka samu ta dinga bita kenan yanzu yaran nan Allah sarki yanzu zaka bashi da abin da yake gidan nan ne a ji gida kaza a karbo kaza Allah kai mishi gidan su samu su dan abin nan uwa da da alherin Allah ya kai ga iyayen mata to shikenan da tai wannan ainihin wato me ake cewa tuntube sai ta ce kai kai can mistahu tir da mistahu fa qultu laha sai na ce da ita bi isa ma qulti ke ko kai can abin da kika faɗa kamar ka ce fir da abin da kika faɗa me haka zaki fara atasubbina rajulan shahida badran yanzu ke zaki zagi mutumin da ya ya halice yakin badar ai mun sani Allah ya riga gafarta musu ko wama yadrika la'alla Allah qad tala'a ala ahli badr fa qala i'malu ma shi'tum faqad ghafartu lakum ko to mutanen badar duk wanda ya je badar Allah ya gafarta mishi Allah ma ya ce musu kai in kun ga dama duk abin da kuka yi daga yau na yafe muku bai da ku ba mun gane wannan to me ya faru tace ya za a yi ki zagi mutumin da ya halarci yakin badar qalat sai tace hanta ai ya shiga uku ya lalace ina fata an gane ki ce ai ya shiga uku ya lalace mistahu kai tur da abin da yayi awalam tasma'i ma qala shin baki ji abin da ya faɗa bane qultu wa ma qala sai nace da ita me kuma yace fa akhbaratni bi qawli ahli al-ifki anan ne ta bani labarin abin da masu yada wancan labarin na ƙarya suke faɗa game da al'amarina Allahu akbar fasdattu maradan ala maradi nan take sai ciwon da nake fama da shi sai ya ƙaru ka san damuwa tana ƙara mu ciwo tsanani ga mutum a kwance a gida ba lafiya yana kuma tunanin me za a ci a gidan in bai fita ba yanzu kuma ba abin da za a samu a dan ma barza a gidan ma a ci to wallahi sai ciwon ya karu in hawan jini ne sai ya karu bugun zuciyan ya ta ya ta karuwa ya ta karuwa saboda wannan damuwan ta rashin ci da rashin sha kila ma yana kwancan ga kuma yara uku suna kwance ma ba lafiya kai Allah gwani kalamarin yake jama'a ya za a yi to haka ne sai ka ji damuwa tana karuwa shi yanzu ba kanshi yake ji ba waɗannan yaran yake kallo in ya kalla sai ji ta kai shi musamman ma a ce irin yayi waya wani ya ce wallahi ni ma dai jiyan nan da kyar na samu aka dan barza a gidan yanzu ma dai na fita na je ni ma ne ya kira kanin shi ko wanshi ya ce mishi tab wallahi ni ma dai duk akan take ya duba nan ya duba can ya ga ba yadda za a yi kaga nan dole ciwo ya karu yadda aka bada labarin wani mutum a Sokoto a wannan wannan lokacin wannan abu ya fita gidan ya nemo abin da za a ci ba a samu ba ya dawo cikin dare wanda je musu ya aka yace ba komai wallahi bai samu ba aikin ma da zai je ya babu an yi daya an yi biyu ranar ranar ukun da ya zo karfe 11 dare ya dawo ya tada yara suna ta kuka malam ba abinci tace sai tun sa ba su ci abinci ba dan ta kawai ya haɗe zuciya ya mutu na fata an gane wannan Allah ka tsare mana imanin saboda haka ana da cikin tsanani kwarai da gaske dole gwamnatoci su yi abin da ya kamata su yi su nema wa al'umma sauki manzon Allah ya yi addu'a yace ya Allah wanda ya jibinci jagorancin al'ummata ya tausaya musu Allah ka tausaya mishi yace ya Allah wanda ya jibinci lamarin al'ummata ya ya ainihin wato matsa musu ya gallaza musu Allah ka gallaza masa saboda ka wannan tabbataccen abu ne daga bakin Annabi Muhammad shi kuma mulki ana yi ne saboda talakawa dan da talakawan nan basu zabe ka ba kai shugaban kasa ba za ka zama shugaban kasan ba babu wani alkhairi a cikin irin wannan abin da ake yi ku dinga gallaza mutane kuna ba su hakuri ayi hakuri mun san tsananin da ake ciki kai ka bar gidanka mana ka bar cin abinci mana ko duk abin da ka mallaka ka rabawa talakawa mana ka je kai musulmi ne ka je ka tambayi labarin sayyidina Umar shekaran da aka yi amur ramad amur ramada shekaran da aka yi shekaran da aka yi fari a garin Madina babu abinci sayyidina Umar sai da ya lalace gaba daya ya rantsuwa da Allah cewa ba zai ƙara cin wani abu mai mai ba siran da Allah ya bada ruwa jama'a suka koshi kuma wallahi bai ci ba bai ƙara cin mai ba bai ƙara cin wani abu mai maiko ba haka yake bi gidaje yana duba abincin gidan nashi ɗiba yake yana ba mutane mutane ga yunwa shi zai je wani gidan ma ya je tun da cewa ana haɗa wuta ya je ya dinga aza musu wutan yana hura musu don wutar ta kama haka dinga ganin ainihin wato toka a jikin gemun shi saboda adalci irin na addini jama'a irin na musulunci ba irin wannan mulkin demokradiya ba kana can kana zaune a gida ka ci ka sha ba ruwanka sai dai ka fito ko kai mutane magana kai gadara ka hawo shi ka sha isi shi yasa na rantsi da Allah zai wahala wani mutum a wannan zamanin yayi jagorancin jaha ko local government ko shugabancin kasa bai shiga wuta ba wallahi zai wahala in ka kalli irin yadda manzon Allah ya faɗa ke shugabanci billahi allazi la ilaha illa huwa zai wahala Allah kiyaye kuma in ka san baka cancanci aiki ba za ka iya ba manzon Allah ya ce duk wanda ya jibinci yin wani aiki ko wani mukami ya nema na jagorancin mutane ya san bai cancanta ba aka ba shi wannan aikin manzon Allah ya cewa ba zai shiga aljanna ba Allah ya haramta mai shiga gidan aljanna saboda ai wannan abin da mutane da ya jibinta zai sa mutane a cikin wahala zai jefa su a cikin musiba saboda haka ba zai iya bayar da haƙƙin da ya rataya a wuyansa ba al'amarin shugabanci jama'a ba ƙaramin al'amari ba ne Allah ka tsare mana imanin mu ta ci gaba da cewa fazdadtu maradan ala maradi sai ciwo na ya ƙara akan ciwo falamma raja'tu ila baiti yayin da na isa zuwa na dawo gidana na dawo ɗakina da khala alayya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo wajena thumma qala sannan yace kaifa tikum yaya kuke yaya jikin naki fa qultu lahu nace da shi kawai idan li an ati abawayya ni dai kamin izini ina son in je wajen iyayena ina son in je gidanmu wa ana uridu an astayqina al-khabara min qibalihima ni ina son ne in je wajen su in tambaye su wannan labarin wai sun taba ji kuwa fa adina li rasulullah sallallahu alaihi wa sallama faji'tu abawayya sai manzon Allah ya bani izini in je wajen iyayena fa qultu li ummi da nazo gida sai na ce wa mahaifiyata ya ummata ya ke mahaifiyata ma za ya ta'addathu nasu wai me mutane suke yadawa ne na labarai qalat tace ya bunayyatu ya ke yar yata hawwini alayki ki kwantar da hankalinki dattawa kenan ki kwantar da hankalinki fa wallah tace na rantsi da Allah laqalla ma kanat imra'atun qatt wadi'atun wadi'atun 'inda rajulin yuhibbuha laha yuhibbuha laha dara'ir illa kathurna 'alayha tace na rantsi da Allah ba yadda za a yi yana da wahalan gaske a samu wata mata wadi'atun masjiccawa mai tarin ilimi ga kaifin hankali ga kyawun tunani yana da wahala wani miji ya zama yana da wata mata irin wannan face sai kishiyoyinta sun yawaita yi mata sharri ina fata mun gane wannan dama kuma ka'ida ne a wurin mata ma na rayuwa galibi da aka yi wa mace wani abu na rashin kyautawa zaka ji daga ina ne daga bakin kishiyoyi ake ji musamman irin wannan abu na kage ko wani abu makamancin wannan saboda galibi zaga ana kishi ne irin na rashin kan gado wani lokaci saboda mata suna da rauni da yawa kuma duk addinin mace ilimi ne kadai yake iya muldin din mace ya mai da ita wani irin yanayin da za ta iya samun kyakkyawan tsari wanda ainihin wato za ta amfana za ta ainihin wato amfana da wannan ilimin nata tace da ita ai zai yi wahala a samu wata mata wadi'a kyakkyawa mai kaifin hankali irinki face a ce idan tana da kishiyoyi sai wannan kishiyoyi sun hada mata kai sun yawaita faɗin maganganu a kanta faƙultu sai nace subhanallah sarki ya tabbata ga Allah awala qad tahaddatha an-nasu bihadha wai shin mutane suna ta faɗin waɗannan maganganu fa bakaitu tilka al-lailati na dinga kuka wannan dare hatta asbahtu har sai da na wayi gari da safe a haka la yarqa'u li dam'un ainihin wato hawaye baya yankewa a idona wala aktahilu bi nawmin kuma bana iya yin tozali da bacci bana tsawon wannan daren kuka take yi kuka take yi ba ta barci a wannan dare tsawon wannan daren dama kun san su mata kaske galibi jama'a idan damuwa ta tirrike su suna iya yin tsawon kwanaki ma ba sa bace saboda rauni na halitta irin nasu wanda wannan abin kai namiji ka kalle shi kawai zaka yi tsaki ne kai ka ja kai gaba abinka kace ko a kace ko a jikinka wani ma ashar zai kawai guda ɗaya ce ko ma wa ya faɗa kai kaza da kaza kawai ya sama abin shi bai damu ba cewa harkokin rayuwar shi in ba ya ji wani ya ƙara ambata ba ya manta amma su suna ganin kamar ni a gaya mana cewa na yi kaza ko a zargi da kaza caɗiya sun dinga kenan to ya za a yi mata ne bayan Allah Allah ya ƙara muku albarka me ya faru ta ce tsawon dare ban yi bacci ba kuma hawaye baya yankewa idona ثم أصبحت أبكي sai na wayi gari ina ta kuka fada'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ali ibn abi talib wa usama ibn zaid sai manzon Allah ya kira ali ibn abu talib da shi da usama dan zaid Allah ya kara musu yadda hina stalbatha alwahyu yayin da ainihin wato wahayi ya jinkirin sauka yastashiruhuma yana neman shawararsu fi fira'i ahlihi cewa ko dai ya saki matarsa ko kuma ya cigaba da rike ta kaga ashe wannan maganar ita ma ta tasiri a wajen wa a wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ke nuna maka cewa da manzon Allah ya san gaibi zai yi haka jama'a mun gane wannan kuwa inda manzon Allah ya san gaibi gaibin Allah to ya tun kafin ma ce ai dama kaza ma zai faru zama a zo ai kaza zama a zo ai kaza manzon Allah bai taba zama yana masa bai wannan ba kuma gashi abu ne a gidansa ne ya faru amma bai san gaskiyar labarin ba yanzu gashi ya kira yana neman a bashi shawara duk wanda ya san gai ba zai nemi shawaran kowa kan abu ba ya san abu ne Allah ya riga ya rubuta faruwarsa kuma dole sai ya faru to shawaran wa zai nema kuma amma duk da haka Allah ya ce wa Annabi Muhammad wa shawirhum fil amr ka rika neman shawaran sahabbanka a cikin al'amuranka jama'a mun gane wannan kaga wannan alama ce mai ƙarfi manzon Allah ya kira su yastashiruhuma fi firaqi ahlihi yana neman shawaran su cewa shin ya rabu da matarsa ko ko ya rike ta wa billadhi ya'lamu lahum fi nafsihi kuma ya kira su ne saboda ya tattauna saboda abinda ya sani okay na'am okay na'am fa amma usamatu amma shi usamatu dan zaid ibn haritha hina haka ne ina zuwa barin gani fa ashara ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam sai ma manzo ba manzon Allah shawara billadhi ya'lamu da abin da ya sani min bara'ati ahlihi game da kubutar batarsa game da barrantar da matarsa cewa wannan fa laifin da ake cewa ta yin ba ta yi ba mun gane wannan yace ya rasulullah ni zan baka shawara tsakani ga Allah wannan abin da ake yayatawa abu ne ma wanda ba zai ma yiwu ya faru ba matarka mutumin girki ce wa billadhi ya'lamu lahum fi nafsihi kuma ya bashi labari da abin da shi ya sani a ransa cewa shine gaskiyan al'amari game da wa game da ainihin wato Aisha Allah ya kara mata yadda faqala usama sai usama ya ce wa manzon Allah ahluka manzon Allah ma'ana ya rasulullah ka kula da iyalinka ka rike matarka wala na'lamu illa khaira manzon Allah ba mu san komai game da matarka ba sai alkhairi wa amma aliyun amma shi aliyu cewa yayi faqala sai ya ce ya rasulullah ya manzon Allah lam yudayyi illahu alayka Allah fa bai kuntata maka ba eh Allah bai so ka zauna da wata mata kwaya ɗaya dole ba a'a saboda haka wan nisa'u siwaha kathirun ai matan da ba ita ba suna da yawa me yake nufi kenan an gane saboda haka in ka so ka rabu da ita ka rabu da ita ma'ana shi ma ba yana tabbatar da labarin bane kun gane kuwa tunda manzon Allah yana neman shawara ne akan ya sake ta ko ya sake ta daya ya ce kada a sake ta a rike ta saboda ba a san komai game da ita ba sai mene sai alkhairi ita ma wannan shi ma wannan ya bada labari to manzon Allah in ma dai sakin ne Allah bai kuntata maka ba Allah ya halata maka in kana ganin sakin zaka yi to akwai dai mata da yawa wanda ba ita ba za ka iya aure wasalil jariyata tasduqka abin da ya kamata ka yi ka kira wancan baiwar za ta gaskata maka labarin gaskiyan abin da ya faru kaga ita ma ai bata je wurin ba amma za ta iya baka labari in da ma can ta saba tana fita baka nan a gida tunda su suna zama tare su a gida ta sani amma wani yana shigowa ana suna keɓancewa a wani wuri suna yin wani zance wanda ba shi ne ba ta sani za ta iya ba da labarin cewa tsakani ga Allah dai dama akwai wani da wani yana zuwa kuma dama na gaya mata ya daina zuwa gidan nan amma ta ƙiji ko wani makamancin wannan mun gane wannan ci amma ka tambayi wancan baiwar tasdukka za ta gaskata maka abin da nake gaya maka فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة سي منظم الله صلى الله عليه وسلم يكرا بريرة أنسان واتيت بريرة أكو من جبا أنسان تا وكسان تا بريرة بيواتي تنا عائشة الله قارمت يده أما با إتكاليك إتبا wasu suka sayi ta ita ma Aisha ta bada kuɗi suka zama su biyu ke da ita da shi da ita da waɗancan mutanen so tana zuwa ɗakin nana Aisha Allah ya ƙara mata yadda tana yin me tana mata aikace aikace dan share share dan girki dan abubuwa irin waɗannan barira ce bai wadda a ɗakin annabi sallallahu alaihi wasallam ta rayu tana da wani miji ana ce shi ana ce mishi wane ne ku tuna mun sunan shi ma yanzu mu sunan kuma ya gudu mu eh to almuhim da ita barira baiwa ce mutumin kiji ko musulma ce an gane wannan wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taɓa bata fitsari fitsarinsa ta je ta zubar sai ta kewaya bayan daki kawai sai ta da ƙwaryan ta aji ce barira ina kika zubar da fitsarin tace na shanye manzo Allah ce yace wuta ba za ta shafe ki ba ina fata ga da wannan barira baiwan Allah so bai wannan Aisha ce ta ce za ta siye ta suka ce eh ki siye ta amma mu ce da shugabanci a kanta ta ce ni ko ban yarda ba an gani innamal wala'u liman a'taqa kamar yadda zo a wannan hadisi wannan ko wani karatu ne daban amma dai kada mai nisa wannan baiwa Allah ya barira duk da cewa akwai shakka a nan cewa shin barira ce ko ba barira ba ce ina fata an gane wannan yawwa to barira ita ce wannan baiwa da ta zo ma'ana tana zuwa ɗakin nana Aisha tana mata mene tana mata aikace aikace sai manzon Allah ya kira Barira fa qala sai manzon Allah ce ai Barira ya ke Barira har ra'aiti min shay'in yuribuki shin kin taba ganin wani abu game da Aisha wanda yake sa ki kike dan tababa ko shakka game da al'amarinta qalat tace wallazi ba'athaka bil haqqi na rantse da wanda ya aiko ka da gaskiya shine Allah ma ra'aitu alaiha qattu ra'an qattu amran aghmisuhu ni wallahi ban taba ganin wani abu mafi ban haushi game da Aisha ba na wani al'amari akthara fiye da min annaha jariyatun hadithatu sinni ita kawai yarinya ce mai ƙananan shekaru tanamu ala ajini ahliha tana iya bacci idan an bata kullu na gida za ta yi abinci an bata kullu cewa wannan kullun Aisha ki ajiye anan ki tsare wannan kullun bari in je in yi nika in dauko kayan aiki in dawo a zo a yi abin nan a zo a yi waina fayati dajinu fayakuluhu sai ta bar wata addajin shine dukkanin wani dabba da ke yawo a cikin gida irin kamar akuya ƙananan awaki haka yan tumaki an gane ai dan wani abu da yake shiga gida ya dan tsince tsince irin awakin da ba sa tafiya kiwon nan masu fitina wanda in an je su bude kwano su ci tuwo irin waɗannan awakin tace ni ba abin da na sani game da ita sai dai kawai ita yarinya ce wacce in ka bata ma kullu kace mata ce aje mu wannan kullun ki tsare barin je in dawo a samu ayi ayi gurasa ko waina sai ta bacci ma ta bari har akuya ta wuce shin kullun an gani shi wannan shine kawai abin mahaushi na sani game da Aisha amma in ba wannan ba babu wannan fayati dajinu fayakuluhu sai wannan dabbar mai yawo a cikin gida ta zo ta cinye wannan kullun qalat tace فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi a wannan yinin nasa fasta'zara min Abdullah ibn Ubay ibn Salul wa huwa 'ala al-minbar manzon Allah ya zo ya tsaya kan minbari ya ce ya ku jama'a wane ne zai taimake ni ya isan min da sharrin wannan mutumin Abdullah ibn Ubay ibn Salul din nan wannan mutumin ya ci mutunci na ya ci zarafi na da na iyalai na wane ne zai dau min mataki akan wannan mutumin ina fata an gane kaga dai har ila shi ma manzon Allah bai yi me ba bai yadda ba dan ka'idar jama'a duk lokacin zaka ce wane yayi kaza in dai wani abu ne na ta'annuci ko barna abin da ya zama ba ka da shaida musamman na alfasha ba ka da shaida ka ce wane mazinaci ne sunanka a wurin Allah makaryaci ne ko da yayi zinan matukar baka da shaida dole ka rufe bakin ka kai gom in ka faɗa kuma wallahi sai amma bulaya 80 Allah ya sa mun gani na kazafi da kai masa dan ka'ida sai an nemo shaidin nan sun shaida guda hudu banda kai an gani aje a nemo shaidu mutane hudu sun zo sun gani baro baro eh sannan a zo a tabbatar kaga tabbatar da shaida a musulunci yana da wahala saboda ana so mutane su dinga kyautatawa junansu zato su dinga yi wa junansu addu'a da fatan alkhairi kada kai ma dan uwanka fatan ya lalace ka dinga yi masa addu'a Allah ya shirye shi shi ya fi alkhairi saboda in ya lalace wani amfani za ka samu kai ko kuwa amma mun ɗauki abin a matsayin zuma a matsayin maɗi abu mai daɗi shi aiwa ne ai yayi kaza a wani fa yana cin wuya fa kwana biyu rayuwa ta mai kullin minti kaza da kaza a zauna a yi ta tattaunawa ana ana yi ana shiwa ana dariya wannan ba daidai bane Allah ka shiryar da mu faqala sai manzon Allah ya ya ma'sharal muslimin ya ku jama'ar musulmi man ya'ziruni min rajulin qad balagani adahu fi ahli wane ne zai taimake ni ya ainihin wato isar min daga sharrin wannan mutumi wanda cutarwansa ya isa gare ni da iyalaina wallahi manzon Allah ya ce na rantsi da Allah ma alimtu ala ahli illa khairan ban san komai game da iyali na ba matata da ake yayata wannan zai sai alkhairi in jiwa in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito yana gaya wa mutane ko kenan kaga a matsayin ka na mutum namiji duk lokacin da za a dinga faɗa maka magana akan wani mutumin da kai da shi kul kai da wani abu da shakka ya shiga ko da ya shigan kakka yadda ka bayyana a fuskarka a gane cewa wannan maganar ta yi tasiri a ranka ka gwasa da wancan ka ce ban san komai ba sai alkhairi kuma ka rinjayar da jarumin alherinsa ya yi kaza na alheri ya yi kaza yau dan an ce ya yi abu na sharri kwaya ɗaya shi kenan kuma sai zama mutum banza to wannan shine irin abin da yake da yawa a cikin al'ummar mu a yau jama'a an gane mutum ne kun yi hulɗa da shi ɗaya kun yi biyu kun yi uku ya ma alheri iri kaza amma kawai saboda ya maka wani abin da ka ƙwallafa rai a kai kai malam ko bashi ne mutum ya saba zuwa jin kai na ansa kana bashi kana bashi yana biyan ka da kyar bayan wata ɗaya wata uku yana biyan ka ran da ya zo ka ce babu sai ka jin haushinka in yi gada ma ya je zo na sai ci kai gaskiya mutane ba sai tausayi kaga sharan fage zai fare me ya faru hmm dai bar kawai to baka faɗa mana ma san me ya faru sai sai ya gaba jawo hankalin mutane gaba daya shi to ina cikin wani yanayi dama na saba zuwa dan wani lokaci ba zai faɗa gaskiyan ba dan wani lokaci yana dan bani bashi wani lokaci to yau ma naje kuma gashi ina cikin tsanani naje na ga makaranta mishi cewa shi bashi da shi kuma kana ganin shi wallahi tallahi yana da shi wallahi ƙarya yake ce babu ba ka muke ba da rantsuwanmu da Allah da komai muna rantsuwa akan ƙarya muna rantsuwa akan abin da mu sani ba wallahi a yadda rayuwa take a yau jama'a da yau mutane ana ɗaukan cewa suna da abu wallahi ba su da shi amma saboda wadata zuci ba sa roƙon kowa komi sun wadata da abin da Allah ya ba su in an samu a ci in ba a samu ba a yi haƙuri a lallaba rayuwan har Allah ya kawo wani haka yake a rayuwar shi amma kawai mutanen da ke rayuwa ganin suke ai wani yana da kaza yanzu ma yadda aka dauka cewa in kana da mota kawai shikenan kai mai kuɗi ne kawai kullun kana cikin kuɗi ne kana facaka wanda kuma kaga wannan ba mai wannan tunanin ki talaka ko gane abin da ke nufi ba talaka ne kawai mai yawan wannan tunanin talaka kuma mai karancin tunani wanda shi kullun tunanin shi kawai in ya ga wani ya canza riga to kawai wadata ce ya samu ya samu wasu bakin kuɗaɗe ne ya aje goman sa a ɗaki ɗaya ne kawai ɗan ciro ɗan ɗinka riga mun gane wannan shi yasa wani malami yana gaya mana yake cewa mai kuɗi ya san talaka amma shi talaka bai san mai kuɗi ba ya kai kasan wani yana da kuɗi baka san waye mai kuɗi ba saboda kai baka taɓa zama mai kuɗi ba yi inda ka taɓa zama mai kuɗi ne sai a ce maka to ya mai kuɗi yake baka sani ba baka san ya masu kuɗi suke rayuwarsu ba haka ne amma shi talaka ne da saboda ka zai ba da labari da talaka yake mai yake rayuwa Allah ya samu dace manzon Allah yake cewa wane ne zai taimaka min akan wannan mutumi wanda cutarwansa ya isa zuwa ga iyalina zuwa ga matata manzo Allah ce na rantse da Allah ban san komi game da iyalina ba sai alkhairi walaqad zakaru rajulan ma alimtu alayhi illa khaira kuma sun ambaci wani mutum sun jingina masa yin lalata da iyalina wanda wannan mutumin ban san komi game da shi ba sai alheri jama'a kun ji shi kanshi mutumin da ake zargi manzo Allah bai taba cewa ai mutum ne din da cewa dai shi mai yin kaza ne mai mayan mata ne kaza kaza bane amma dai a'a manzo Allah ya ce a ni ma mutumin da ake zargin shi da itan ma ban san komai game da shi ba sai alkhairi mutumin kirki ne sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wa ma yadkhulu ala ahli illa ma'i kuma wannan mutumin ma tun ina gida kafin ma wannan lokacin bai taɓa shiga wajena a gida ba face a lokacin nan tare da shi muke shiga mana mutum ne wanda baya yadda ma ya shiga gidana wajen iyalaina sai dai in tare za mu shiga tare da shi kuma wannan jama'a shine ka'ida kada abokinka ya dinga zuwa gidanka yana shiga wajen matanka ba tare da ainihin wato kai kana nan a gida ba wannan ba shi daga cikin tsarin musulunci wannan maguzanci ne amma yadda mutane suke a wai saboda kawai kai abokin shi ne sai ji ya kutsa gidanka wani bawan sallama ya ji ya bijja kan kujera ci a kawo mun kaza a kawo mun kaza wani ma ya ce a sa mai ruwan wanka wallahi ana yi kun ji na ranta da Allah ana yi wani ma saboda rashin kulawa da kuma azarbabiya an taɓa bani wani hikaya na wani mutum jama'a shi karantar da matan ma yake yi amma wata rana je gidan har aka sami shi ruwa ya shiga bayi je wanka so da ka irin wannan abin yana faruwa muna gaya ne saboda mun sani cewa yana aukuwa jima mun gane wannan aiko so da ka abu ne wanda yake musulunci ya yake wannan tsarin in dai abokinka ne zai shiga gidanka to ku shiga tare in kana nan ya zo ya shiga in baka nan ya zo ya sallama wani na nan baya nan a ce mishi ya koma kada ya shiga man gida wannan shine tsarin musulunci Allah ya sa mu gane manzo Allah yake cewa kuma baya shiga wajen iyali na face muna tare da shi kaga duk wata kofa ta zargi an yi mi an toshe ta saboda kila in manzon Allah baya nan ne har zai iya samun dama a zauna ma a shirya AP da inda za a haɗu da waye waye ko to ba a taɓa samun ma irin wannan gaf ɗin ba faƙama sa'ad ibn mu'adhin akhu bani al-ashhal sai sa'ad ibn mu'adhin dan uwan bani al-ashhal sai ya ainihin wato miƙe faƙala sai ya ce ya rasulullah ya manzon Allah ana a'ziru minhu manzo Allah ni zan dau mataki a kansa fa in kana min al-ausi idan yana cikin kabilar ausi ne darabtu unqahu zan sari wuyansa zan kashe shi wa in kana min ikhwanina min al-khazraj in kuma yana daga cikin yan uwanmu ne na khazraj amartana ka ba mu umarni kawai fa fa'alna amraka mu kuma mu zartar da wannan umarnin naka qalat tace وقام رجل من الخزرج سي ولي متين daga kabilan khazraj shi ma sai ya tashi wa kanat ummu hassani ummu hassanin hassanin ibnata ammihi min fakhrihi maman hassan dan thabit ta kasance dangin sai na kurkusa dangin wannan shugaba na khazraj shine sa'ad ibn ubada ko aka ce min fakhrihi ana nufin dan uwansa ne ne dan uwansa ne kurkusa sosai ma'ana dangi na kud da kud kama a ce dangin me a ce kaman bahaushe yana da dangin nono da dangin walki ko to irin wannan a ce dangi ne 'ya'yan baffanni ko na 'ya'yan kawunni a ce cousins ne ko niece ne ko wani abu irin dangi ne wanda ko da ma juna sun ga tsaricin juna ba masa damuwa an gane kuwa irin saboda tsananin kusanci da zama dangi makusanta mun gane wannan ko wa huwa sa'ad ibn ubada shine sa'ad dan ubada wa huwa sayyid khazraj shine shugaban qabil khazraj qalat nana aisha tace Allah ya kara mata yadda wa kana qabla zalika rajulan salihan gabanin wannan lokacin ko na san shi mutumin kirki ne walakin ihtamalathu alhamiyya sai dai kawai kabilanci ne ya ɗebe shi wancan magana an gane wannan فقال لسعد ابن معاذ سيتي وسعد بن معاذ كذبت لعمر الله نارا الى الله قريا kake yi ba za ku kashe shi ba indai akhazra yake ba za ku kashe shin ba an gane wannan فقال لسعد ابن عبادة شي كما سيچه وا سعد بن عبادة كذبت لعمر الله نارن اذا الله كاي ما قريا kake yi la yaqtulannahu wallahi sai la yaqtu la yaqtulannahu wallahi sai an kashe shi fa innaka munafiqun tujayi an munafiqina kai munafiki ne kuma kana ba munafikai ne kariya kaga wannan fada ne irin na me faɗa ne irin na ƙabilanci ina fata mun gano wannan jama'a to tunda faɗa ne irin na ƙabilanci ake yi a tsakankaninsu hatta hammu an ya ƙutatilu har sai da oke a haka ne ko fasarar hayyani sai hayaniya ta tashi kaga shi asalin hayyani hayaniya daga darasi muka samu an gane ai sai aka tada hayaniya الأوس والخزرج حتى هم أن يقتتلوا سكان الأوس والخزرج هالسيد أكواي غري سنا كمن ذاتي كمن ذاتي فأل جنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر شيكو النبي صلى الله عليه وسلم ينا تي أكن أينه واتو منبري فلم يزل يخ فلم يزل يخفضهم manzon Allah bai gushe ba yana ainihin wato kwantar musu da hankali hatta sakatu wa sakata har sai suka yi shiru an gane shi ma manzon Allah ya har sai suka yi shiru shi ma manzon Allah sai ya shiru qalat take cewa malumi yau mai shakuncin magana Allah ka ce rige wannan abu ina fata an gane wannan jama'a me ya faru sai ainihin wato take cewa har sai da aka wayi gari ya kwantar da hankalin mutane mutane sun yi shiru shi ma ya yi shiru qalat nana aisha take cewa to anan akwai wani abu kuma guda daya kun san ka'ida an ce a musulunci wanda ya jefi dan uwansa da kalmin kafirci idan bata sauka akan wanda aka jefa din ba tana da kan wane ne kan wanda ya jefa cewa kai munafiki ne a zamanin manzo Allah ka ce wani munafiki ne ana fin kafiri ne an gani dan a wannan lokacin munafirci ne i'tiqadi ake yi to amma sai dai ka duba yanayin yadda ake magana magana ta kai ta a cikin zafin rai da kuma mene kabilanci to wannan ba za a dauke ta a mahallinta ba a ce za a hukunci tsakanin wannan da wannan in wannan bai kafirta ba wannan ya kafirta ina fata mun gane wannan saboda irin wannan yanayin da aka yi magana Allah madaukakin sarki ya sa mu dace ya ci gaba da cewa ta ci gaba da cewa wa bakaitu yawmi zalika na ci gaba da kuka a wannan yini nawa la yarqa'u li dam'un hawaye baya daucewa a idona daga wannan ya kare wannan zai biyo baya ولم أكتحل بنومي كما بماي بتشيبا وأصبح أبواي عندي إياينا سكواي غري أتاردني وقد بقيت ليلتين ويوما لا أكتحل بنومي سيدني tsawon dare biyu da yini guda daya ban taba yin bacci ba ban kuma taɓa fasa yin kuka ba hatta inni la azunnu anna al-buka'a faliqun kabidi kai sai da ma nayi tsammanin cewa wannan yawan kukan da nake yi zai ragargaza min hantata fa baina abwaya jalisani indi muna cikin zaune ni da iyayena guda biyu tare da ni wa ana abki alhali ina kuka ista'zanat alayya imra'atun min al-ansari sai wata mata daga cikin matan garin Madina ta nemi izinin ta shigo wajena inda nake fa azintu laha sai na bata izini fajalasat tabki ma'i ita ma tana zuwa kawai sai ta zauna tare da ni ta fara rusa kuka mun gane wannan ko fa bainama nahnu ala zalika muna cikin haka دخل على دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم sai manzon Allah ya shigo gidan sayyidina Abu Bakarin sai ya sallama thumma jalasa sannan sai manzon Allah ya zauna walam yajlis indi منذ قيل ما قيل قبلها manzon Allah bai taba zama kusa da ni ba tun lokacin da aka faɗa masa wancan magana game da ni walaqad labisa shahran la yuha ilayhi fi sha'ni bi shay manzon Allah ya kai tsawon wata guda ba a taɓa masa wahayi akan wani sha'ani game da ni ba fatashahhada rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama hina jalasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai yazo yayi muqaddima ya gode wa Allah yayi jawabi kamar yadda yake yi ma'ana ya sharan fage ce innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina manzo Allah yayi wannan huduban ya ainihin wato ƙari mun gane wannan ko hina jalasa yayin da ya zauna thumma qala sannan sai manzo Allah ya ce amma ba'du bayan haka ya Aisha ya ki Aisha فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا lallai labari ya ishe ni an ce kaza da kaza da kaza game da ke fa in kunti bari'atan in dai ke dinnan kubutacciya ce wannan laifin da ake tuhumar ki da shi baki aikata ba jama'a mun gane wannan baki aikata wannan laifin ba fasayubarri'uki Allah da sannan Allah zai barrantar da ke zai yi bayani dalla dalla cewa ƙarya ake miki wannan abin da aka miki kage ne an gane wannan wa in kunti almamti bi dhanbin in kuma kin riga kin dan aikata wani laifi wanda ke kin san kin aikata fastaghfirillah wa tubi ilayhi to ina baki shawara ki nemi gafaran Allah ki tuba zuwa gare shi har zuwa wannan lokacin ya ƙara nuna maka cewa manzo Allah bai san gaibi ba inda manzo Allah ya san gaibi zai ce ke Aisha baki ba wannan magana ƙarya ce kuma Allah zai saukar da ayoyi manzo Allah bai san a lokacin da saukar da ayoyin ba kun ji magana da yake gaya na Aisha Allah ya ƙara mata yadda in dai kin san cewa baki ba Allah zai barantar da ke in kuma kin san cewa kin yi to kin aikata wani laifi to dama ki nemi gafaran Allah ki tiwo zuwa gare shi kamar da yake cewa allazina yatanibuna kaba'iral ithmi wal fawahisha illa lamam shine ma'ana almamti in kin aikata wasu kanana kanana laifuka kuma to ki nemi gafaran Allah ki tuba zuwa gare shi fa innal abda idza i'tarafa bi dhanbin domin shi bawa yayin da yayi ikrari ya tabbatar wa kansa da wani zunubi wani laifi da ya aikata thumma taba sannan sai ya tuba wa Allah taballahu alaihi Allah yana karban tubansa falamma qada rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam maqalatahu yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kare wannan zance nasa qala sadam'i nan take kawai sai wannan hawaye nawa sai ya dauke dip me ya faru ma uhissu minhu qatra ban ƙara jin koda dugo daya ya faɗo daga ido na ba kun gane abin da ya faru anan kuwa kun gani in kun gane me ya faru ma'ana ƙaramin ƙaramin kuka ne yake zubar da hawaye idan musiba ta yi musiba kukan gaba ɗaya ɗaukewa yake ɗif kun gane wannan ya zama ba ma kukan sai dai kawai yaƙi mutum yana yaƙaƙawa kawai yana amma ko ba kukan saboda musibar ta girma yanzu ita a wurinta wannan maganar da manzon Allah ya faɗa ya ƙara mata ciwo ne akan ciwo oke dama tuntuni ya ji dama labarin bai gayan ba kuma sannan yana cewa idan baki aikata ba Allah zai barantar da ke in kuma kin yi kin san kin aikata wani laifi ki tuba ma Allah domin idan bawa yayi kirari ya tabbatar da laifin da yayi ya tuba ma Allah ai Allah na karɓan tubansa tace nan take kawai sai wannan hawayen nawa sai ya ɗauke ɗif ban ƙara jin ko da ɗigo ɗaya ya faɗo ba wa ƙultu li abi sai na ce wa babana ajib rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ma qala ka ba manzon Allah amsa game da abin da ya faɗa mana qala sai na abubakar ya ce fa qala wallahi ma adri ma aqulu li rasulillah sallallahu alaihi wasallam shi wallahi ni ban san me zan faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba ban san da me zan bashi amsan ba fa qultu li ummi sai nace wa mahaifiyata ajibi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fi ma qala ki baiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amsa game da wannan abin da ya faɗa qalat tace wallahi ma adri ma aqulu li rasulillah sallallahu alaihi wasallam ce wallahi ni ma ban san me zan faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba fa qultu sai nace wa ana jariyatun hadithatu sinni to kuma ni gashi ina yar yarinya mai kananan shekaru la aqra'u min alqur'ani kathiran ban haddace wani abu na qur'ani ba da yawa ta ya zan iya bashi amsa inni wallahi tace lallai ni na rantsi da Allah laqad alimtu laqad sami'tum hadha alhaditha tace dama na rantsi da Allah na san cewa kun san wannan labari hatta istaqarra fi anfusikum wa saddaqtum bihi wannan abin ya riga yayi katutu a cikin zuciyarku kuma ma kun gaskata wannan labarin take cewa iyayenta wala in qultu lakum idan nace da ku ana bari'atun ni barrantacciya ce wannan laifin ban yi ba la tusaddiquni ba za ku gaskata ni ba wala in i'taraftu lakum bi amrin in kuma na tabbatar cewa lalle wannan laifin ma nayi wallahu ya'lamu anni minhu bari'atun la tusaddiqunni Allah ya san cewa ni barrantacciya ne game da abin da ban aikatan ba ko da na ce ma na yin na san ban yin ba amma aka tirsasa na ce na yi Allah ya san cewa ban yi ba amma ku kuma za ku yadda za ku yadda cewa eh na yi kun gane zancen kuwa ma'ana dai zuciyarsu ta riga ta gama mai ta gama karkata da yadda akan cewa eh abin ya faru a wannan lokaci ma'ana shakka ne ake yi amma me an rinjayar da ɓangaren yadda fiye da ɓangaren mai rashin yadda ta ce ai yanzu ku riga kun yadda ma da abin da aka gaya muku in ma na ce muku ban yi ba ba za ku gaskata ni ba in kuma na ce muku na yi to sai kun fi gaskata ni fiye da in ce muku ban yi ba amma kuma Allah ya san cewa ni ɗin nan kuɓutacciya ce ban aikata wannan laifin ba fa wallahi tace na rantse da Allah la ajidu li mathalan wala lakum illa aba yusufa hina qala tace ni wallahi bana jin komai tsakanin ni da ku face irin kamar yadda mahaifin annabi yusuf ya faɗa yayin da suka zo wajen suka ce ɗansa kura ta cinye shi na biyu ma suka kuma suka ce ɗanka ya yi sata an riƙe shi a matsayin a matsayin birsuna a wurin sarki an gani me ya faɗa fasabrun jamil ni ma dai abin da zan faɗi tsakanin ni da ku kawai haƙuri mai kyau wallahu almusta'anu ala ma tasifun Allah shine abin neman taimako akan abin da ku kuka aikata ko kuke aikatawa tace thumma tahawwaltu sannan kawai sai na juya fattaja'tu ala firashi kawai sai na kwanta akan shimfidata a daki guda gata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga mahaifiyarta ga mahaifanta guda biyu ga wancan matar mutumiyan garin Madina tana zaune su a cikin ɗakin tana gan faɗin wannan maganan me za ta yi kawai sai ta juya kawai sai ta kwanta abinta akan akan ainihin wato a a akan gado ko akan ainihin wato wata tabarma ko wani makamancin wannan an gane wannan ko wallahu ya'lamu hina idin anni bari'a tace a wannan lokacin Allah ya san cewa ni din nan kubutacciya ce game da wannan laifi wa inna allaha mubarri'i bi bara'ati tana faɗi a ranta cewa kuma lallai Allah zai barrantar da ni zai kubutar da ni da kubutata cewa ni ban aikata wannan laifin ba walakin walakin wallahi tace sai dai na rantsi da Allah ma kuntu azunnu anna allaha munzilun fi sha'ni wahyin yutla tace ban taba tsammanin Allah zai saukar da wahayi a kaina game da ni ba wahayin da za a ci gaba da karantawa har zuwa ranar alkiyama la sha'ani fi nafsi kana ahqara min an yatakallama Allah fi fi fi bi amri tace ni ai ina ganin sha'ani na yayi kadan a ce wai ni din nan na kai matsayin da Allah zai iya saukar da wani wahayi game da al'amarina tace ina ganin ban kai ba ولكن سيدي كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا تبرئني tace sai dai ina fatan koda mafarki ne tunda mafarkin annabawa menene gaskiya ne ina fatan koda mafarki ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wanda zai zama dalilin da zai sa yubarri'uni Allahu biha wannan mafarkin ya zama dalilin da zai sa Allah ya kubutar da ni qalat tace fa wallahi na rantse da Allah ma rama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam majlisahu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai bar wannan wurin zaman nasa ba wala kharaja ahadun min ahli albayt hatta unzila alaihi bai ba wani daga cikin mu cikin mutanen gidan nan da ya tashi ya fita daga ɗakin nan har sai da Allah ya sauka masa da wannan wahayi fa akhadahu ma kana ya'khudhuhu min al-barha'i hatta innahu la yatahaddaru minhu al-araqa tace take cewa sai da irin wannan yanayi na kaman ainihin wato me ake cewa ne makarkata ya kama jikin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kama shi har an wayi gari la ya tahaddaru minhu al-araq kawai sai gashi ka san mutun yana kirma haka me zai faru zaka ga gumi ya fara keto mishi tace ana zaune manzon Allah da ya fara wannan makekata na alamun cewa wahayi na saukan mishi kawai sai gashi gumi ya fara ketowa a fuskar sa misl jumani yana ketowa kamar ruwa wa huwa fi yawmi fi yawmin shatin kuma ana wani yini ne mai tsananin sanyi an gane amma gashi gumi yana cewa manzon Allah min thiqalil qawli alladhi unzila alayhi saboda nauyin wannan wahayin da ake saukar masa qala na Aisha take cewa fasurri an rasulillahi sallallahu alaihi wasallama sai aka daukewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan yanayin an gani ma'ana an gama so kamshi da wahayin sai ya koma daidai aka dauke wannan yanayin wa huwa yadhaku manzo Allah yana gamawa kawai sai ga manzo Allah ya kama dariya fa kana awwalu kalimatin takallama biha an qala magana farko da manzon Allah ya fara yi bayan an game masa wannan wahayi yace ya Aisha ya ki Aisha amma Allahu faƙad barra'aki amma kin ga Allah Allah ya wanke ki Allah ya kubutar da ke Allah ya wanke ki sumulluqi baki da laifi Allah ya tabbatar cewa wannan abin baki ba sarki ya tabbata ga Allah jama'a ku duba yadda Allah ta'ala yake kubutar da bayin salihai ta ce ita ba ta tsammanin fa Allah zai iso kar da wani abu na wahayi a kanta saboda wannan abu haka ne tana ganin abin yayi kaɗan manzon Allah yana gamawa sai ya gaya mata wannan ina fata an gane wannan faqalat li ummi sai mahaifiyata ta ce da ni qumi ilaihi tashi kije wajen shi irin miji da mata ne ko tashi ki je ki rungume shi irin ba wai ke runguma a gaban su ba amma ta koma ne ta zauna kusa da wa kusa da mijinta mata bayin Allah me ya faru fa qultu sai na ce wallahi la aqumu ilayhi tace wallahi ba zan tashi in je wajen shi ba wa inni la ahmadu illa Allah kuma wallahi ba zan mai godiya ba Allah zan ma godiya ita ma tana mai kenan tana ramawa eh mana shi ma yi ba ya mata wancan wancan ɗayan ba in kin san kin yi to kaza in kin san baki yi ba to kaza dan abin da aka saba ba lafiya a zuwa dan ci biki ya jikin a dan taba aji zafi ko ko jikin ya ne bi kwata kwata ya daina wannan tsawon wata guda saboda haka ita ma ce ganin cewa to ai ita Allah ne ya barrantar da ita ba shi ba tunda shi a karan kansa shi kaɗai ba zai iya cewa ai ba ta yi ba an gane wannan da zai yi hakan da ya riga ya yi amma dai a gaban mutane ya gaya musu cewa bai san komai game da iyalinsa ba sai mene sai alkhaifa ce alkhairi za ka ce ni ba zan tashi in je wajen nashi ba wala ahmadu illallah ba wanda zan ma godiya sai Allah qalat nana aisha take cewa wa anzalallah sai Allah ya saukar da wannan ayoyi waɗanda sun muka karanta a sallar asbahi innal ladhina ja'u bil ifki usbatun minkum lalle waɗannan da suka zo da wannan labari na ƙarya wata tawaga ne wasu jama'a ne a cikin ku la tahsabuhu sharran lakum ya ku iyalan abubakar kar ku ɗauka wannan abin sharri ne a gare ku bal huwa khairul lakum faruwan wannan abin game da iyalan kuma alheri ne a gare ku likulli mri'in minhum maktasaba min al-ithm kowane mutum daga cikin su yana da gwargwadon abin da ya aikata na laifin yada wannan mummunan labari wallazi tawalla kibrahu minhum amma wannan wanda ya jibinci ya jibinci yada wannan labarin lahu azabun azim yana da wani irin azaba mai girma a wurin Allah an gane wannan ko al-ashar al-ayati kullaha waɗannan ayoyin guda goma rankata kaf sai da Allah madaukakin sarki ya saukar da su yana mai bayani dalla dalla cewa lalle ban aikata wannan laifi ba falamma anzala Allahu hadha fi bara'ati yayin da Allah ya saukar da waɗannan ayoyi game da kubutar da ni qala abu bakrin siddiq sai abu bakrin as-siddiq yace wa kana yunfiqu ala misbah ya kasance yana ciyar da wannan misbah da ake magana mutum ne mai iyali da komai amma duk wani abu na ciyarwar sai na abu kake ciyar da shi saboda shi mai arziki ne an gane wannan liqarabatihi wa faqarihi saboda danginsa ne na kusa kuma talaka ne bai da komai ustazi ne malam wanda bai da kosisi saboda ka sayyidina abubakar shike daukan dawainiyan ciyar da shi sayyidina abubakar yace wallahi na rantsi da Allah la unfiqu ala misbahin shay'an abadan ce wallahi har abada bazan ƙara ciyar da mislah ba bazan ƙara daukan dawainiyan wani abu ne ciyar da shi ba بعد الذي قال لعائشة bayan wancan maganganu da ya dinga yadawa game da game da Aina na Aisha Allah ya kara mata yadda fa anzalallahu ta'ala sai Allah madaukake sokar da wannan aya yace wala ya'tali ul wala ya'tali ulul fadli minkum kada ma'abota falala a cikin ku su dinga yin rantsuwa da Allah an gane wasa'ati da ma'abota wadata an yi utu ƙudil ƙurba wal masaki na wal muhajiri fi sabilillah cewa ba za su ƙara baiwa makusantansu taimako ba da talakawa mabukata da waɗanda suka yi hijira ba za su ƙara taimaka musu da wani abu ba wal yafu wal yasfahu siyafe kuma su juya bayan takaddan masu manta da wannan abin da aka yi ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum shin ba kwa so ne ko Allah ya muku gafara wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai jinkai fa qala abubakar sai abubakar siddiq yace bala yace i ya rasulullah wallahi na rantsi da Allah inni la uhibbu an yaghfar an yaghfira Allahu li abubakar yace tab ai wallahi ina so Allah ya gafarta mu faraja'a ila mistahin alladhi kana yunfiqu alayhi sai ya dawo da shi mistah din tallafi na abin da ya kasance yana tallafa mishi da shi a rayuwarsa wa qala kuma yace wallahi la la anzi'uha minhu abadan har abada bazan daina ciyar da shi ba qalat aisha نانا عائشة تشي وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل زينب بنت جحش عن أمري ألوكتين دا أكي ونن تابابا كن زينب دا كيزوها لكن أنا عائشة تطيع كانت تتزى قامتا إتما عائشة تتزى قامتا تجي تنبيتا ميذاك تشي قمد عائشة فقال لزينب ما علمت أو رأيت ويميكي كسني قمد ونن لاباري me kike gani game da wannan abin da ake yayatawa qalat aisha nana aisha take cewa wahiya allati kanat tusamini min azwajin nabi sallallahu alaihi wasallama ita ce kadai ce iya yin gogayya da ni a cikin matan manzon Allah wajen abin da ya shafi kyau ko wajen abin da ya shafi kulawa ko wajen abin da ya shafi kyautatawa manzon Allah ita ce kadai ke iya yin kunnin doki da ni amma duk sauran matan na musu me na tsere musu an gane wannan ai amma kaga saboda wannan ainihin wato daidaito suke da shi inda mace ce irin matan mu na yau sai ta ce tab wannan kaza din wannan kaza din tana son a kore ta an gane fa asamaha Allah bil wara'i sai Allah ya tsare ta ta hanyar kamewa ba ta faɗi wata mummunan magana ina game da Aisha ba kenan kaga ita ma cewa ta yi ba ta san wani abu game da Aisha sai alkhairi jama'a haka ake yi wa tafiqat ukhtuha hamnatu tuharibu laha sai yar uwarta ainihin wato yar uwar Zainabu ta koma mai suna Hamna ta nemi ta yaƙi akan haka fa halakat fi man halaka ma'ana ita tana yaƙi akan Aisha cewa lalle Aisha ai ta aikata wannan laifin da ake zarginta da shi mun gane kuwa yar uwar Zainab kenan ita Hamna bintu Jahsh fa halakat fi man halaka sai ta halaka a cikin waɗanda suka halaka a cikin wannan zance qala ibn shihab ibn shihab yake cewa فهذا الذي بلغني من حديث هؤلاء الرهطي wannan shine labarin da yazo min da gaskin labarin wadancan mazajen da suka bani game da labarin nana Aisha Allah ya kara mata yadda yanzu me rage hadisi ya kare ku tunda kace ka taba karanta hadisi mai dogon wannan eh za mu karanta wata rana akwai hadisin Jabiru wanda ya rawaito game da aikin hajjin manzon Allah shi ma hadisi ne shafkin dim idan gaba da labari mun mutun daga fitowar daga garin Madina mun fito daga garin Madina mu kaza ne muka sauka a wuri kaza muka dauki harama aka koro dabbobi aka yi kaza da muka zo wuri kaza aka yada zango aka kwana bayan an tashi aka je wuri kaza manzon Allah ya shiga makka ta kofa kaza ne bayan ya shiga yana shiga garin makka ga abin da ya fara yi rana ta kaza an yi kaza ranan kaza an yi kaza ya je wuri kaza ya tsaya yi kaza ya je hudu ba yi kaza har aka gama aikin hajji har ya kamo hanyar dawa garin madina sai jabir ya bada labarin ranka ta kaf za ku zo ku ji wannan labarin shafuka ne ga sunan birjik malam za mu ta yi mun zo kitabul hajji ko kuwa eh insha Allah ta'ala wata wata rana in Allah ya ba mu tsawon rai wata rana za mu karanta da izinin Allah in ma ka karanta littafin hajjin nabi sallallahu alaihi wasallama kama rawahu jabiru wanda malam Muhammad Nasiru Albani ya rubuta karamin littafi ya kawo riwayan Jabiru gaba ɗayan ta ya hada ta ranka ta kab a wuri guda sai dai karatu ne za a tayi malam ana yi ana cire fiqhu ana bayani ana yi ana cire fiqhu ana bayani ko da kuka je aikin haji ku za ku ji dadin abin mu ne zamu ta karanta muna bayani ko kwa Allah ta'ala ya sa mu dace Laka jama'a yanzu idan Allah ya kai mu darasi na gaba abinda zamu yi waɗannan ayoyin da Allah ya saukar game da barranta da nana Aisha Allah ya ƙara mata yadda za mu ɗauka tun daga ta farko har zuwa ta goma mu yi bayani dalla-dalla ba wai tafsiri za mu yi ba za mu fassara ayoyin daki-daki mu tarjama su sannan mu fitar da fiƙo da malamai suka faɗi a ƙarƙashin wannan aya da kuma menene hukuncin wanda ya ci gaba da cewa nana Aisha ta yi zina matar manzon Allah bayan su kuma waɗannan ayoyin a yau in mutum ya ce maka ai Aisha kaza ce menene hukuncin shi a wurin malamin musulunci za mu zo mu ji wannan karatun da izinin Allah idan Allah ya mana ainihin wato gudunmawa da jinkiri ya kai mu zuwa ainihin wato majalisi na gaba da izinin Allah Allah ta'ala ya samu dace abin da ya sa ma ban tsawaita da yawa ba bayanan na dan yi kokari ne na dan daddatsa wasu bangarorin sai mun zo wancan bangaren za mu za mu fitar da wannan fikihun amma in nace kowace kowane gaba za mu tsaya mu bayani dalla dalla ko da fikihun da ke cikin wannan gabar to karatun namu zai dauki tsawon lokaci kila ba mu majalisi kaman guda biyar hadisin bai kare ba Allah ta'ala ya samu dace Allah ta'ala ya ƙara wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama salati da aminci Allah ko muke roƙo subhanahu wata'ala ya ainihin wato karawa iyalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daraja Allah muke roƙo ya rayar da mu akan imani Allah ya kawo mana sauki na wannan rayuwa da muke ciki Allah muna roƙonka ka datar da mu dacewarka abinda na faɗi ya zama daidai Allah ya sa mu tarayya a cikin lada wanda ne kuskure Allah ta'ala ya gafarta mun ni da ku baki daya marasa lafiyar mu gidaje da asibitoci Allah ta'ala ka ba su lafiya Allah muna roƙonka ka ainihin wato sanya mirgacin bayan ka na kware akwai sanarwa gabanin mu rufe shine a yau insha Allah ta'ala karfe 9 da rabi na safiya akwai muhadara a wannan masallaci na ƴan uwa mata da za a gabatar malama Amina Aliyu da yarda za ta gabatar da wannan muhadaran karfe 9 da rabi insha Allah so jama'a turo mata dan su zo su amfana su kuma ji abin da zai amfana da su insha Allah taken wannan muhadara shi lafiyarki jarinki za a fara wannan karatu ne karfe tara da rabi kamar yadda kaliki ƙarin nanatawa jama'a a yi ƙoƙari da ma a dinga zuwa da wuri wani lokaci sai a zo a ce har karfe goma an saba da african time don allah kun ga yanzu gari yana wayewa da wuri ana gama duk abubuwa karyawa da komai da wuri ya kamata a yi ƙoƙari a zo da wuri saboda a samu a wannan karatu da wuri allah muke roƙo ya mana jinkiri alkhairi ya kuma datar da akhiransa Allah ta'ala ya sa ai wannan taro lafiya subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh